العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 44 wacce mun karanta mun yi tarjama insha Allah yau zamu sake tashi daga 44 din muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu yau muna goma ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yayi daidai da goma ga watan uku shekara ta 2025 miladiya insha Allah za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم يصدقون
tayyib Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma nusu falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka bari wato suka mance da abin da aka tunasar da su shi yayin da suka kyale wa'azin da Allah tabaraka wa ta'ala yasa aka yi musu fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in Allah tabaraka wa ta'ala yace sai muka bude musu kofofin kowai kofofin kowane abu mana kofofin samun kofofin arziki suka rinka samun amfanin gona da arziki kala-kala yalwar arziki Allah tabaraka wa ta'ala yace yayin da suka bar abinda aka musu wa'azi aka tunasar da su sai muka karfafe su wato muka buɗa musu kofofin kulle shai kofofin kowanne abu hatta idza farihu bima utu har yayin da suka yi farin ciki da abin da aka ba su na arziki din akhaznahum baghtatan Allah tabaaraka wa ta'ala yace muka kama su karangatsau azaba ta sauka musu fa idahum mublisun sai ga su suna masu nadama wannan ita ce jarabawa ta Allah tabaaraka wa ta'ala idan bayi wato suka saba masa wani lokaci suka kama barna sai kuma ya kara musu arziki Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yadhharun yace kuma wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaqiun Allah tabaraka wa ta'ala yace ba dan kada mutane su zamto dukkansu kafarai ba laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fid- min fidda da duk wanda ya kafircewa arrahman duk wanda ya kafircewa Allah Allah ya ce sai mu bashi arzikin da zai iya wato rufe gidansa da fidda wato da azurfa tsabar kuɗi wa ma'arija alaiha ya zaharun kuma da sai mu ba su dukiyar da za su yi matakala ta hawa gidajensu saboda sun kafirce Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba su dukiya wato a matsayin jarabawa haka ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa da za su haɗu a kan wato kafirci da sai mu shayar da su ruwa wanda yake wadatacce daga baya kuma Allah ta'ala ya ce linaftinahum fihi domin mu jarrabe su ciki da suka mance falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka mance abin da aka tunasar da su shi fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka buɗa musu kofofin kowanne abu har da suka yi farin ciki suka ci gaba da annushuwa Allah ta'ala ya ce sai muka kama su sai ga su wato suna masu yin nadama Allah ta'ala ya ce faqudiya dabirul qaumil ladina zalamu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke ya yanke bayan mutane waɗanda suka yi zalunci ma'ana kafirai kenan sai Allah ta'ala ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai ma'ana waɗanda suka gallaza wa annabawa waɗansu mutane waɗansu wato waɗansu mutane ne sai Allah tabaraka wata'ala ya halakar da su ya sa bayan su ma ya ƙare su irin wannan mutanen babu su shine Allah ta'ala ya ce faqudi'a dabirul qaumil ladina zalamu sai Allah ta'ala ya yanke wato bayan ko ƙarshen waɗanda suka yi zalunci walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai Allah ta'ala ya gode wa kansa ne yana sanar da bayi cewa su gode masa bisa wannan aiki da yayi na yanke bayan wato ainihin azzalimai sai Allah ta'ala ya ce kul ce da su ara'aytum in akhadha Allah sam'akum shin yanzu kuna gani in Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke wato ya karbi jinku wa absarakum da kuma ganinku wa khatama ala qulubikum ya kuma yi rufi akan zakatanku man ilahun ghairullahi wanda Allah ne wanda yake ba Allah ba wanda abun bauta ne wanda yake ba Allah ba ya atikum bi wanda zai zo muku da shi ji din ko gani din Allah ta'ala ya ce unzur kaifa nusarriful ayat unzur duba kaga kaifa nusarriful ayati yaya muke bayyana ayoyi thumma hum yasdifun sa'an nan su suke kawar da kai ga ayoyi a fili amma suna kawar da kai sun ƙi yin imani Allah tabaraka wa ta'ala yace qul ara'aytum kace da su shin kuna gani ku mushrikai idan aka ce shin kuna gani ana nufin ku bani labari in akhadha Allahu sam'akum yanzu in Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe jinku wa abasarakum ya kuma karbe ganinku ya zamto bakwa ji bakwa gani wa khatama ala qulubikum ya kuma yi rufi akan zakatanku bakwa iya hankaltar gaskiya ko kuma bakwa iya hankaltar al'amari na rayuwa ma ko ma menene idan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe wannan man ilahun ghairullahi wannan abun bauta ne wanda yake ba Allah ba ya atikum bihi da zai zo muku da shi wane ne wannan me amsa ma'ana babu wanda zai yi wannan sai Allah tabaraka wata'ala ce undur ka duba kaga kaifa nusarriful ayat duba kaga yanda muke bayyana musu ayoyi a fili ga misalai cewa Allah ta'ala shine wanda ya baku ji ya baku gani ya baku fahimta idan ya cire waɗannan ya cire ji daga kunnuwanku ya cire gani daga idanunku ya cire fahimta daga zukatanku babu fa wanda zai iya kawo muku wannan to shine Allah ta'ala ce ka duba ka ga kaifa nusarriful ayat ya muke bayyana musu ayoyi thumma hum yaslifun sa'an nan su bayan an bayyana musu ayoyi din kuma suke kawar da kai akwai abin lura dangane da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ku bani labari in akhadha Allah sam'akum wato da ji wa absarakum da kuma gani da kuma wa khatama ala qulubikum ya kuma yi rufi akan zukatanku sai ya ce man ilahun ghairullahi ya atikum bihi bai ce ya atikum biha ko ya atikum bihinna ba wanda kuma abinda aka saba a larabci idan aka samu jami'i abinda yake ba jami'i ne na dan adam ba ko wani abu wanda wato abinda yake da hankali ba ana masa jami'i ne na mace ma'ana yadda aka saba a larabci da sai a ce man ilahun ghairullahi ya atikum biha wannan abin bauta ne wanda yake ba Allah ba zai kawo muku zai ba ku wannan zai dawo muku da su amma sai Allah ta'ala ya ce ya atikum bihi malamai suke cewa abinda wannan yake fa'idantarwa shine wato damirin ya koma zuwa ga iya ji shi shi kadai saboda wato mahimmancin ji ana nufin wannan abin bauta ne wanda yake ba Allah ba zai dawo muku da shi ji din domin duk wanda zai dawo muku da ji to yana da dama kuma ya dawo muku da sauran wakilin na wato ji ne wakilin sunan wasu kuma daga cikin malamai din suke cewa a abin da ake nufi man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi wannan abun bauta ne wanda yake ba Allah ba zai zo muku da wannan zai kawo muku ji da gani da fahimtar suka ce wato an faɗi ɗaya ne ana nufin sauran su masu biyo bayansa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqu an yarduhu kaga da ce Allah ya kuma ce manzansa sai ya ce ahaqu an yarduhu kaga a larabci da za a ce mai a haƙo an yarduhu ma sai ce an yarduhu saboda biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala din ma'ana yardar Allah tana cikin wato yardar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yardar manzon Allah tana cikin yardar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce ka duba inda muke bayyana musu ayoyi ba wanda yake bada ji ba wanda yake bada gani ba wanda yake bada fahimta a cikin zuciyar bayi sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ne yake halittar bayi shi yake ba su ji shi yake ba su gani akwai wani dogon hadisi wanda ya shahara da cewa wato hadisul hadisul gulam ko hadisu ashabul ukhdud da Allah tabaraka wa ta'ala ce qutila ashabul ukhdud annari zatul waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shahud wani mai mulki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda suka zo kafinku yana da mulki yana shirka da Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa shi ne ma Allah to yana da wani mai masa tsafi sai yake cewa da sarki ɗin wato wato sai wannan mai tsafin nasa yake cewa sarkin ka samo wani yaro ka kawo na koya masa wannan abin saboda kada na mutu kuma babu wanda ya iya irin wannan asirce-asircen da ya bashi shi wato da ya ba shi wani yaro yaron sai haɗu da wani malami a hanya yake tambayinsa ya aka yi eh an tura ni ne in koyi kaza kaza kaza sai ya fahimtar da shi tauhidi cewa babu wani wanda yake halittar bayi ko yake ba su lafiya sai Allah kullun sai ya zama idan yaron ya je can aka koya masa wannan tsibbace tsibbacen in ya zo sai wannan bawan Allah ya warware masa sai ya tafi gida sai aka fara dukan yaro a gida cewa yana makara can shi ma wancan bokan yana dukansa cewa yana makara sai ya yi complain zuwa ga gurin shi wannan wato bawan Allah sai ya ce masa idan ka je gurin shi wancan bokan in ya ce ma ya aka yi ka makara ka ce a gida ne aka saka aiki ba baka dama ka fito da wuri ba idan ka je gida suka ce aka yi ka makara ka ce shi ne bata maka lokaci ana nan ana nan wata rana sai wata dabba ta zo ta tare hanya guda ɗaya hanyar da mutane suke wucewa an yi an yi a kashe ta taƙi mutuwa kuma taƙi ta bar gurin an yi kalolin tsafi taƙi sai wannan yaron sai ya zo sai ya ce ya Allah ya ce yanzu zan gwada wannan mutumin shine mai gaskiya ko wancan bokon shine mai gaskiya sai ya ɗauki wata ‘yar tsakuwa wani ɗan dutse sai ya ce ya Allah idan dai al'amarin wannan bawan naka da ya ce mun zuwa gurin bokan nan kafirci ne kaza kaza ne in dai al'amarinsa gaske ne ya Allah ka kashe wannan dabba da dan wannan dutsen da zan jefe ta da shi yana jifanta kuwa ta kauce gefe ta mutu mutane suka samu hanya shikenan labari to daga cikin shi wanda suke na fadar shi wannan mai mulkin akwai wanda ya makance kuma yayi yayi a damarsa da idan sa idan bai dawo ba kaga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yake cewa idan Allah ta'ala ya karbi ganinku to wannan abin bauta ne zai da muku da idonku babu da ya ji labarin wannan yaron ya kashe wannan dabba da aka yi ta fama sai ya tafi gurinsa sai ya ce na zo ne ka warkar da ni ka dawo min da idona sai yaron ya ce ani bana warkarwa Allah ne yake warkarwa bana dawo da ido Allah ne yake iya dawo da shi amma in za ka yi imani da Allah ni kuma zan roƙi Allah sai ya dawo maka da shi ya tambaye shi ya ne ya yi imani da Allah ya masa bayani kuma ya ce ya yi imani da Allah sa'annan ya roƙi Allah kuma Allah ta'ala ya dawo masa gidansa da ya koma gurin wannan sarkin sai yake tambayarsa ya aka yi idan ka yi dawo sai yake tambayarsa wane ne wannan mai tsafin ne ya dawo maka da shi ko kuma ni ne tunda shi ma ya ce yana yi irin ayyuka sun masa yawa ya ma dawo masa da shi bai ma sani ba sai ce a'a wanda ya damun da shi ne rabbi wa rabbukallah ubangiji na ubangijinka Allah shi damun da shi sai ce yanzu kana da wani ubangiji wanda yake ba ni ba sai ce eh rabbi wa rabbukallah to shi kuma dama wannan bawan Allah ya gaya wannan yaron cewar idan fa na wato idan aka kama ka dan za a kama ka azabtar da kai karka daka nuna ni yace to ba zan nuna ka ba wannan mutumin da wannan yare masa addu'a Allah ya warkar da shi da ya zo ya gaya wa yaron cewar ga abin da sarkin ya ce ya ce to karka da ka nuna nufa domin za a fitine ka ana kama shi sai ya nuna wane ne masa wannan abin aka fara dukansa sai ya je nuna wannan ba a ya nuna wannan yaron ana kama yaron nan shi ma ji nuna wannan da aka je aka kamo wancan aka kashe shi sai aka yi kokarin a kashe yaro yaro ya ki mutuwa sarkin ya ce to ku tafi da shi wato dutse wanda ya fi kowanne tudu ku je ku je hoshi aka je aka je hoshi ya zama kafin su zagayo sun su zo gida shi kuma ya sako sun je hoshi mana sai rage masa tafiya har ya zo ƙasa kafin su zo har ya zo sai ta fadar sarkin yaya aka yi ina wanda aka hada ku ce suna zuwa su ya ce ku kama shi ku je ku hau kalo-kalo da shi sai kun je tsakiyar teku ku sake shi aka sake shi ya riga su dawowa aka rasa yadda za a yi da yaro sai yake ce da shi zan gaya maka abin da za ka yi ba so kake in mutu ba ya ce to ga abin da za ka yi shi ne ka taro mutane duk inda ka sani ka taro jama'a a taru idan ka tabbatar ka tara jama'ar ka ni kuma zan gaya maka abin da za ka mun kana mun zan mutu sarkin nan ya aika da goron gayyata aka rinka taro mutane tsawon kwanaki aka daɗe ana tara jama'a sai da ya tara al'umma sai ce to a haɗu ni zan gwada muku abin da ana yi zan mutu aka tara mutane sai ya ce a ɗauki wato kibiya guda ɗaya a cikin wannan kwariɗina a saka ana harbawa duk wanda zai harba ya ce bismillahi rabbil gulam mana da sunan allah ubangijin yaron nan duk wanda ya faɗi wannan ya ce bismillahi rabbil gulam in ya harbe ni zan mutu bayan an taru kowane bangare na duniya an zanzo a lokacin ana harbawa kuwa aka harbe shi a gefen wato kuncinsa sudu kashin da yake nan aka fasa gurin jini ya fito ya ɗora hannunsa aka ya faɗe mutu to wanda ya tara ɗin kaga hikima ke ta Allah ta baraka wa ta'ala la'alla inda yaron ne rayuwarsa ba za ta yi tsawon da zai yawo ya ta ya je garin wane masa wa'azi ya je garin wane ba amma yanzu sarkin da kansa ya ɗauki ɗawaine ta taro jama'a kuma kowa ya sai da akan gidansa da aka ce ubangijin yaro sannan ya mutu kenan ubangijin yaro shine ubangijin gaskiya sai mutane suka rinka cewa amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam min yi imani da ubangijin yaro shikenan abin da yake gudu ya samu sai yasa aka tona wato uqdud aka tona dan ramuka haka kamar dan kwalbet haka yasa aka hura wuta shine Allah tabaaraka wataala yace qutila ashabul uqud annari zatul waqud idhum alaiha qu'ud yazo ya zauna akai ana kamo duk wanda yace amanna bi rabbil gulam dinnan ana kona ana kamawa ana konawa idan mutun yazo farko sai ya kawo mutun sai a ce da shi ka sauka daga wannan imanin yace ban sauka ba sai ya sa ayo mutun aski sai a daure shi sai ya dauko mishar wato zarto irin saya dinnan sai dora tsakiyar kan mutum ana gogawa in aka fara fidda jini a tambayi mutum yaya ya ce a'a ba zan bar wannan imanin ba na tabbata wannan shine addinin gaskiya sai an ɓara mutum gida biyu a ga gefensa ya faɗi a sake kawo wani a tambaye shi yaya ya ce sai dai ku tsaga na kamar da kuka yi wannan su aka suke idan suka yi imanin yana da ƙarfi kwarai da gaske in ba su imani ba kuma suna da wahalar sha'ani to kaga wato babu wanda yake dawo da ji ko gani sai Allah tabaraka wa ta'ala wallahu tabaraka wa ta'ala haka yake cikin hikimarsa da yawa daga cikin jababira an yi wanda suka wuce kamar annabi ibrahim alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari cikin suratu al-baqara yace aukan ladhi alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit wani mutum ne annabi ibrahim yace da shi wasu malaman tafsiri suna cewa shine lamarud ya ce da shi Allah ne yake kashewa ke rayawa sai ya ce an yi ma ina kashewa ina rayawa ya kira mutum biyu ya ce kai tafi ya ce ku kashe min wannan aka sai ce ba gashi na rayu da wannan na kashe wannan wani su kuma ga ato ai kuwa gashi kuwa saboda wato rashin fahimta da kuma jahilci ce ai kuwa gashi ga wani yana rayuwarsa ga kuma ya kashe wani ya ce ana uhyi wa umit annabi ibrahim sai ya ce da shi fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib shi Allah shi yake fito da rana daga gabar kai kuma ka fito da taka daga yamma to anan ne fa fabuhital ladhi kafar sai kafirin ya dimos idan irin waɗannan suka fito sai Allah ta'ala ya sa wani bawa ko daga cikin annabawa ko mutanen kwarai masu fahimta Allah ta'ala ya ba su fahimta da basira su gajiyar da su haka wani ya tara mutane shi ma ya ce ai shi yana rayawa ana yana yin halittu yasa aka kawo nama yasa a cikin wani abu kamar kwalba haka iska ba ta shiga ciki ya rufe ya ce mutane su tafi bayan kwanaki ya ce a taro a zo da aka zo ya ɗauko wannan abin kamar kwalba ya ce kun ganin mai kuka gani aka ce tsutsotsi ne a ciki ya ce to daga kwanakin nan zuwa yanzu na halarci waɗannan ya zazzage su aka ga tsutsa birjik ya ce kun gan su ba to sai aka samu wani mai kaifin basira wani mai imani sai ya ce da shi guda nawa ne to nan ne kasa ba shi amsa sai ce da shi mata nawa ne a ciki maza guda nawa ne to daga nan kuma ya fasa masa taya shi ma Allah tabaraka wa ta'ala haka yake al'amura yace unzur ka duba kaga kaifa nusarriful ayat ya muke ka duba yanda muke fayyace musu ayoyi muke bayyana musu ayoyi thumma hum yasdifuna sa'an nan su suke kawar da kai basa yin imani na'am
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو بلغة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح ف- فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكفرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam kul kace da su ara'aytum yanzu shin kuna gani in a in atakum azabullahi bagtata yanzu idan azabar Allah ta zo muku karan gatsau aw jaharatan ko kuma a fili hal yuhlaku illa illa alqaumul zalimin ba fa kowa za ta hallakar ba idan azabar Allah din ta zo sai dai mutane waɗanda suke azzalimai wa ma nursilul mursalina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba mu aiko manzanni ba illa mubashirina face suna masu albishir ga mutanen kwarai wa mundirina kuma suna masu gargadi ga mutanen banza ga wanda suka saba wa Allah ga waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce manzannin Allah faman amana wa aslaha duk wanda ya yi imani wa aslaha ya kyautata aiki fala khawfun alaihim duk waɗanda suka yi imani suka kyautata aiki fala khawfun alaihim Allah ta'ala ce irin waɗannan babu tsoro a kansu kaga Allah ta'ala ce yi faman amana wa aslaha cewa wa aslaha ana nufin mai mutum ɗaya bai ce wa aslahu ba domin da an ce wa aslahu ana nufin jam'i faman amana duk wanda ya imani wa aslaha ya kyautata aiki sai Allah ta'ala ce fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu an fara da mufradi aka kuma ci gaba da jami'i abinda ake nufi a wato faman amana thumma amana fulan wa amana fulan wa amana fulan wani yayi imani shi kadai wani yayi imani shi kadai ma'ana dai balagar gurin shine imanin wani ba zai wani amfani ba kowa sai imaninsa ne zai masa amfani ɗaya kenan na biyu kuma daga cikin balaga da take cikin wannan siyakin shine wato ga mai imani wane ga mai imani wane ga mai imani wane sun zamto jam'i kenan to sai a gaba sai Allah ta'ala ce fala khawfun alaihim to babu imani a wato babu tsoro a kansu tun daga su sun zamto jam'i wala hum yahzanun ba kuma wato za su yi ɓacin rai ko baƙin ciki ba wallazi na kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu ya musuhum ya musuhum al'azab bima kanu yafsukun Allah tabaraka wa ta'ala yace azaba za ta shafe su ma'ana azaba za ta same su bima kanu yafsukun sakamakon abin da suka kasance suna yi na fasikanci fasikancin da ake nufi a nan wato shine shirka shine kafirci na kafircewa Allah da kuma kafircewa manzannin Allah alaihi salatu wassalam in aka ce alfusuk wato fasikanci abinda ake nufi shine fita daga iyaka idan aka ce ga iyaka duk abin da ya tsallaka wannan a larabci ana cewa fasaka kaza wana ya tsallaka iyaka Allah ta'ala ya ce kulka ce da su la aqulu lakum indi khaza'inullahi ban face muku taskar Allah a gurina take ba ban ce muku taskar Allah a hannuna take ba Allah ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu haka ba ni ne mai azurtawa ba ba ni ne mai bayar da dukiya ba wala aqulu lakum ban ce da ku indi khaza'inullahi ban ce da ku taskar Allah a hannuna take ba ya kuma sake cewa la aqulu lakum indi wala a'lamul ghaiba ban kuma zamto na san gaibu ba ka gaya musu taskar Allah ba hannuna take ba ka gaya musu ni ban san gaibu ba sai dai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ni kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala a'lamul ghaiba ka ce da su ban san gaibu ba mala'ika jibril ya tambaye cewa akhbirni an sa'a ka bani labari dangane da tashin alkiyama yaushe ne tashin alkiyama sai manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il da mai tambaya da wanda yake tambaya din duk ba mu sani ba wanda yake tambaya wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaya sanin komai akai ba ya gwada kenan ilimin tashin alkiyama shi ma gaibu ne to kuma Allah tabaraka wata'ala bai sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ran yaushe ne ko yaushe za ta shi alkiyama ba sai dai alamominta da kuma cewa ranar juma'a ne amma saura kwana nawa saura watanni nawa saura shekaru nawa Allah ta'ala shi ya bar kansa sani annabi sallallahu alaihi wasallama gaibun da ya sani shine wanda Allah ta'ala ya sanar da shi amma bai san gaibun Allah tabaraka wata'ala ba shi kadai subhanahu wata'ala ya san gaibu ya ce wala a'lamul ghaiba ni ban san gaibu ba wasu suna ganin cewa idan aka ce manzon Allah bai san gaibu kamar an rage masa matsayi ba haka bane idan ka ce ya san gaibu ma shine ka rage masa matsayi domin kayi guluwi ka tsaya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaye da kai inda shi ma manzon Allah ya tsaye da kai to shine ka bashi matsayinsa wala a'lamul ghaiba ni ban san gaibu ba ka gaya musu wannan wala aqulu lakum inni malakun ban kuma ce da ku ni mala'ika bane ka gaya musu wannan Allah ta'ala ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka gaya musu fa taskar Allah ba a hannuna take ba ka gaya musu fa ni ban san gaibu ba ka gaya musu fa ni ban ce da ku ni mala'ika bane ma'ana ina ci ina sha na fata an gane ina kuma yin bacci don ya ce idanuwana suna bacci amma zuciya ta batta bacci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba mala'ika ba ne yana iya yin mantuwa haka ya zo yin sallar la'asar ko a zahar ya yi raka'a biyu ya koma gefe ya zauna a matsayin an idar da sallah sahabbai suka ga raka'a biyu aka yi fa suka fara tunanin ya za a yi a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko an rage sallah ne ko kuma ya manta ne sai wani mutum ana ce da shi zulgadain ya ce ya rasulullah ka manta ne ko kuma an rage sallah ne ya ce a ni ban manta ba sai ce a to ya rasulullah in dai ko ba rage sallah ba to farka abi kai sai ya tambayi sauran sahabbai cewar abinda zulgadain yake faɗa haka ne raka'a biyu ne yi sahabbai suka ce eh ya rasulullah raka'a bi kai sai ya ce ai ni ma mutum ne ina iya mantuwa idan na manta ku rika tunasar da ni kaga ya gwada cewar shi ba mala'ika bane kenan ya kuma ce hubbi wa ilayya min duniyakum an-nisa'u wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi salah ni duniyar ku hubbi wa ilayya min duniyakum an soyar mun daga cikin duniyar ku shine wato an-nisa'u wa tib ina son yin aure inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina son in auri mata ina Allah ta'ala ya sa mun san wannan kuma Allah ta'ala ya sa mun san turare yace a duniya gaba daya abibin nan kawai Allah ta'ala ya sa mun san sa amma sauran ba su dame ni ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah an kuma sanya mun sanyin ido na a cikin sallah idan ina sallah sai in samu nutsuwa in samu wato jin daɗi kaga kenan me wato ba mala'ika bane domin mala'ika bayya aure na fata gani wala aqulu lakum inni malakun ban kuma ce da ku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilayya ka gaya musu fa ba komai nake bi ba face abinda aka yi wahayin sa gare ni abinda aka min wahayi ma'ana umarnin Allah tabaaraka wa ta'ala ni ma nake bi Allah ta'ala ya ce da shi qul hal yastawi al-a'ma wal basir ka ce da su shin hal yastawi al-a'ma wal basir shin yanzu da makaho da mai gani za su daidaita ana nufin wato da kafiri da mumini za su daidaita ba za su taba daidaita ba wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da cewa shin mai gani da makaho za su daidaita suka ce ana nufin da jahili da mai ilimi za su daidaita kaga amsar shine me ba za su daidaita ba sai Allah ta'ala ya ce afala ta tafakkarun yanzu ku ba za ku yi tunani ba ku duba ku ga cewar ba zai taɓa yiwa da mumini da kafiri su zamto daidai ba ba zai taɓa yiwa da mai ilimi da jahili su zamto daidai ba na الله تبارك وتعالى يتي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون كي يغرغئي دشي القرآن كغرغئي وأن سكي جن أوران أن يحشروا إلى ربهم وأن سكي جن أوران أتاشيسو زواغ أبنججنسو ليس لهم من دونه ولي wato wanda yake basu da wani majibincin al'amari min dunihi wanda yake koma bayan Allahu tabaraka wa ta'ala waliyun wato basu da wani majibincin al'amari wala shafi'un basu da wani mai ceto wanda yake ba Allah ba la'allahum yattaqun ka musu gargadi da shi alqur'ani la'allahum yattaqun wato dan su ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala su yi taqwa wala taɗurdu allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori wala taɗurdu allazina kada ka kori waɗanda yad'una rabbahum waɗanda suke kirayar ubangijin su bil ghadati wato da safe suke kiran Allahu tabaraka wa ta'ala ma'ana suke sallah da safe wal ashi kuma suke sallah da yamma yuriduna wajhahu wanda suke nufin Allahu tabaraka wa ta'ala din suke neman yardar Allah ma alayka min hisabihim min shay Allahu tabaraka wa ta'ala yace ma alayka min hisabihim min shay'in babu komai akanka na hisabunsu ma'ana ba kai za a tambaya dangane da lissafinsu ba dangane da hisabinsu ba wa ma min hisabika alaihim min shay haka nan kuma hisabinka kai ma kuma bayya kansu ma'ana laka dinika wa lahum dinahum min shay fatadrudahum ballantana ma ka kore su fatakuna min zalimin ballantana ka zamto daga cikin waɗanda suke azzalimi Allah ta'ala ya ce wa anzir bihi kayi gargadi da shi ma'ana hamunin nan damiri ne na alkur'ani ka yi gargaɗi da shi alkur'ani wa za ka gargaɗa allazi na ya kafu na an yi husharu waɗanda suke jin tsoron a tashe su ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu laisa lahum min dunihi su zamto kuma basu da wani wani Allahu tabaraka wa ta'ala wanda yake waliyun wanda yake wato makusanci ko mataimakinsu wanda zai amfanar da su wala shafi'un kuma ba su da wani mai ceto da zai cece su la'allahum yattaqun ka musu gargadi da qur'ani din domin wato su yi takawa takawa kuma shine mutum ya dauki mataki ko mutum ya dauki garkuwa ko mutum ya dauki makari daga azabar Allah haka wasu magabata suka fassara takawa suka ce at-taqawa hiya ittikhazul wiqaya min azabillah idan aka ce takawa definition ɗinta shine mutum ya ɗauki kariya ya ɗauki garkuwa tsakaninsa daga da azabar Allah wasu suka ce attaqawa shine kada mutum ya ɗauki girman kan cewar yafi wani to wannan shine takawa rashin takawa kuma shine mutum ya rika jin yafi sauran yafi mutane to wannan rashin takawa ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune cikin masallaci mutane suna ta faɗar kyakkyawan halin wani mutum sai ya shigo masallaci alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai gane wannan mutumin ba ya shigo masallaci yayi sallah sai manzon Allah a sai aka ce da manzon Allah wancan shine mutumin da muke labarin mutum ne mai takawa sai manzon Allah ce kuma ga alamar shedan kuma a kansa sai manzon Allah ya kira shi yace zan tambaye ka tsakaninka da Allah yayin da ka shigo masallacin nan baka ji cewar kafi kowa ba yace lalle na ji cewar nafi kowa a cikin masallacin nan to ai kun gani takawa shine wasu suka ce shine wato kada ka ji cewar kafo ne Allah tabaraka wa ta'ala yace la'allahum yattaqun wala taqrud alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi kada ka kori waɗanda suke kirayar ubangijinsu da safiya da kuma marece abinda ake nufi wasu malaman tafsiri suka ce kada ka kori waɗanda suke sallar asuba kuma suke sallar la'asar wasu suka ce abinda ake nufi kada ka kori waɗanda suke sallar wato farilla guda biyar saboda farkon musulunci farkon faralanta salloli shine wato sallar safiya ana yin sallah da safe kuma ana sallah da yamma farko haka ne to kenan wanda suke sallah da yamma a da safe da kuma da yamma ana nufin waɗanda suke sallah na farilla salman da khabbab bin arf suke cewa wannan aya ta sauka ne cikin sha'aninmu domin waɗansu mutane suka zo su gurin annabi sallallahu alaihi wasallama su a matsayinsu na masu kuɗi sai suke sai suka ga waɗansu irin su khabbab suna zaune a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sun ma haɗu da juna abin da yake jikinsu kawai tufafi ne na fata saboda talauci kuma tufafin fatar ma wani bai gama rufe jikinsa duba sai da wani ya dan rufe shi sun haɗu da juna saboda in wani ya kauce za a iya ganin wani bangare na jikinsa wanda bai kamata a gani ba sun bambandake da juna da su waɗannan suka zo sai suke ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka kori waɗannan inda kana so mu zauna da kai tunda mu masu kuɗi ne inda kana so mu imani ka kauri waɗannan kafin mu zauna sai Allah ta'ala ya ce wala taqrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗanna wato wato kada ka kori waɗanda suke bautata wa ubangijinsu bil gadati wasu na karantawa bil gadawati wal ashi kada ka kori waɗanda suke bautata wa ubangijinsu da safe da kuma marece ma'ana wanda suke sallar asuba da kuma sallar la'asar alhali su waɗannan ba sallah suke yi ba kawai su dai suna da kuɗi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ka kore su ai waɗannan ɗin sun fi su yuriduna wajahahu waɗanda suke nufin Allah tabaraka wa ta'ala kalmar wajah ana nufin fuska malamai suna fassara wajahillah da cewa zatin Allah in aka ce zati kuma shine me wato abu gaba ɗayan sakacokan ɗin abu zatin Allah ma'ana Allah gabaki ɗaya yuriduna wajahahu wana wanda suke nufin sa shi Allah tabaraka wa ta'ala ba ana nufin kawai fuskar Allah subhanahu wa ta'ala ba ana nufin me wato shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala suke nufi da yin sallar asuba ɗin da kuma yin sallar la'asar da suke yi ko kuma sallolin wato farilla da suke yi gaba ɗaya ma alaika min hisabihim min shay babu komai akan ka na lissafin su in an tashi alkiyama wa ma min hisabika alaihim min shay haka nan kai ma kuma lissafin ka babu komai na lissafin ka akan su kowa lissafin sa yana kansa gobe alkiyama fataqrudahum ballantana kuma wai kace zaka kore su ai kowa lissafin sa yana kansa gobe alkiyama fatakuna min zalimin idan ka kori irin waɗannan sai zamto ka zamto daga cikin wato azzalimai kenan ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin mu al'ummarsa kada ka zamto ka kori muminai kusa da kai saboda kwaɗayin wato abin hannun kafirai ko dan saboda kwaɗayin abin hannun musulmai ɗin amma mutanen banza ka rabu da mutanen kwarai Allah ta'ala ce kada kai wannan saboda komai talaucin mumini ya fi alkhairi fiye da mai sako ko kuma fiye da wanda yake kafiri duk wato dukiyar mai dukiya idan dai ba mutumin kwarai bane to lalle ba zai maka ba za ta maka amfani ba gobe alkiyama sanayya tana amfani ne wato sanayya da aka gina ta wato a bangare wanda yake na Allahu tabaraka wa ta'ala ko yaya halayyar mutum take in dai mutumin kirki ne mutumin kwarai ne to tarayya da shi ko da bai ce maka wana ka bar kaza wana ka yi kaza ba dole sai ka kwaikwayi wani abu na kyakkyawan halayyarsa kai ma ka je ka aiwatar kuma ko yaya mutumin banza yake ko da bai ce maka wane yi kaza ba in dai mutumin banzan ne kuna tare ɗari bisa ɗari wata ran sai ka lakaci wani abu na wannan mummunar halayyar kai ma ka je ka aiwatar shi yasa larabawa suke cewa idan ka zo gari kana neman wane ne wani kada ka tambayi halayyarsa kawai ka tambayi suwaye suwaye abokan wane in ka zo bincike a kansa to kawai abinda za ka tambaya shine wane kan suwaye abokansa suwaye abokanan hulɗarsa ba wai yaya halayyarsa take ba domin mutum yakan yi abokantaka ne ko wato tarayya da irin ya nasu ya nasu idan aka tashi alkiyama haka al'amarin yake domin idan an tashi alkiyama mutane suna fitowa daga cikin kaburburansu zuwa wato ainihin farfajiyar da za a yi hisabi to mutane za su tafi ne a fuwaja wato gurub-gurub za ga mutane kuma mutane za su yi gurub-gurub ne kamar yana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa almar'u ma amana habba mutum gobe alkiyama yana tare da irin waɗanda yake so ne idan mutane masu kalar sako kaza su suke burge ka to gobe alkiyama irin wa'annan wa'annan za a tara ku ku tafi farfajiyar lahira gurin hisabi idan kuma wato mutanen kwarai su suke burge ka ko da kuma ba ku rayu a gari guda ba ko kuma shekarunku ba ɗaya ba amma dai kuna tarayya kuna kai kawo tare ko kuma kuna tare a zuci to tare za a haɗa ku da irin waɗannan shi sa wannan daga cikin magabata yake cewa tun da ba mu san tabbas waye da waye zai ceto ba amma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa akwai ceto gobe alkiyama amma dai ba wani mai garantin cewar wane ne sai an tashi alkiyama a ga waye na kwarai kuma wa aka wa damar yin ceto sai yake cewa ku yi kokari ku kulla sanayya tsakankaninku da mutanen kirki ta yanda watakila idan an ba su ceto gobe alkiyama su hada da ku na fata gani kenan alaƙa tsakankanin bawa tana yin amfani ne gobe alkiyama wato ta bangaren kyakkyawan aiki ba kawai tarin dukiya ba domin ita dukiya wata aba ce wacce shi wanda ya mallakan ma za ta kare masa ai in ba ta kare ba shi kuma zai kare ya bata kaga kenan an rabu ballantana kai kuma da jira kake gashi da mummunan halayya gashi da mummunan ayyuka yana ta shafa maka mummunar halayya amma kana ta bin sa saboda in ta kama ya dan san maka shi ma zai mutu ya bata ballantana kuma kai na'am
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بنينا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika fatanna ba'dakum bi ba'din kamar haka ne muka jarrabi sashin ku da sashi ma'ana sashin ku an jarrabe su da sashi ma'ana wani yana da bukatar wani shi ma wani yana da bukatar wani kowa ya zama kowa jarrabawa ma'ana kowa sai da kowa sai da wani sannan ya rayu ba wanda ya sai rayu shi kadai a rayuwar duniya wasu ke cewa waka zalika fatanna ba'dahum bi ba'din kamar haka ne muka jarrabi sashin su da sashi mana ana nufin kamar haka ne muka jarrabi su waɗanda suke ba su yi imani ba da waɗanda suka yi imani suka ji masu imanin nan ga su fatalakawa amma sun dame su alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya yawancin yan aljanna talakawa ne su suka fi yawa kamar inda yake mafiya yawancin yan wuta kuma mata ne saboda yawanci wanda yake da karfin kuɗi sai wanda Allah ta'ala masa gamdakatar ko wanda yake da mulki shi ma sai wanda Allah ta'ala masa gamdakatar amma duk inda ake aikin Allah zaka ga wanda yake jin yana da mulki wanda yake jin yana da kuɗi shi baya sa kansa a ciki sai dai talakawa jis in ka ji an ce ana share masallaci to zaka samu mai share masallaci sai ɗaɗɗe wanda hannunsa ya cuɗi baya manzala ke ya zo cikin hadisi kuma cewa wato tsaftace masallaci yana daga cikin wato biyan sadakin horul ne idan kaga an haɗu ana tafiya gurin wa'azi to sai wanda Allah ta'ala ya masa gamdakatar cikin masu mulki da kuma cikin masu kuɗi amma galibi su suna zaune su ba za su je gurin wa'azi ba ba za su je wato gurin aikin alkhairi ba su a'a su kawai masu kuɗi ne su a'a kawai su masu mulki ne Allah tabaraka wa ta'ala yace kamar haka ne muka jarrabu sashin su da sashi bana muka jarrabu su masu kudi din ko su masu mulki din da anashin wanda suke talakawa wasu suka ce ma'anar ayar kuma shine kamar haka ne muka jarrabu sashin su muka fitini sashin su da sashi ma'ana mutane kowa ya zama kowa jarrabawa ma'ana kowa ya zama kowa dole domin ba wanda ya sai rayuwa shi shi kadai kowa na da bukatar kowa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala shine al-aziz in aka ce al'aziz shine mabuwayi ma'ana ya fi ƙarfin komai ya buwayi kowa ya buwayi komai amma shi ɗan adam bai buwayi bukatar kansa da kansa ba babu wanda ya buwayi bukatar kansa a yau ɗin nan dole daga yanzu zuwa lokacin shan ruwa kana bukatuwa zuwa ga wani adadi na mutane wanda kai baka san ma adadin mutum nawa bane a ce da tun da gari waye kai zaka dafa wa kanka abinci to yanzu abincin da zaka ci la'alla zuwa zaka yi ka je ka so to kana bukatar mai sayarwa kenan ka bukaci wani zaka sai omo kana bukatar wanda yi omo kana bukatar wanda ya saro omo wataƙila zaka kai wanki to kana bukatar mai wankin kuma wataƙila baka da lafiya kana bukatar wanda ya san me yake damun kama kenan dan adam shi bai isa ya rayuwa shi karan kansa wato ya gamsar da kansa ba Allah ta'ala kawai shine al-aziz iya gidanka fa ko iya karan kanka baka isa ba to Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma ya wadaci dukkanin mutane da dukkanin dabobi da dukkanin wani kwaro da ka sani da wata dabba da wata bishiya da ka sani da kuma wacce baka sani ba kuma waɗanda baka sani din ba su suka fi yawa to Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi ya buwayi wannan shine al-aziz kowa da bukatarsa shi yake biya wa kowa kowa da damuwarsa shi yake magance wa kowa kowa da sunansa Allah ta'ala ya san shi kowa da halayyarsa Allah ta'ala ya sani shine al-aziz amma shi bawa wato gajiyayye ne baya iya wa kansa da kansa ma ballantana yayi wani na'am na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina wato suna cewa dan su ce yanzu shin waɗannan ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya musu baiwa ya musu kyauta tsakankanin mu alhali su ba kowa bane alaysa Allahu bi'alama bishakirin shin Allahu tabaraka wa ta'ala ba shine wanda ya san masu gode masa ba abinda ake nufi da wato alamar tambaya anan abinda ake nufi da wannan shine takrir ya zo da siga ta wato istifham alaysa amma abinda ake nufi hakika Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mafi sani dangane da masu godiya gare shi wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka faqul salamun alaikum to kace da su salamun alaikum ma'ana ka musu sallama da wannan ne malamai suke cewa ya halasta mutum ya ce ga waɗanda zai musu sallama ce salamun alaikum a madadin mai assalamu alaikum ko assalamu alaikum to ya halasta mutum ya ce salamun alaikum kamar yadda ya zo a cikin wannan aya ina fata an gane amma dai yawanci hadisai ruwaya ta cikin hadisai tana zuwa da alif da lam ne wato assalamu alaikum na fata an gane to amma dai lalle a lura ko da mutum zai ce salamun alaikum to kuskure ne babban mutum ya ce assalamun alaikum kuma saboda ka'idar ba a yin annakira da kuma alma'arifa a haɗe ba a yi a larushi kwata-kwata saboda kawai za ka taɓa samun ƙur'ani ya zo da irin wannan siyagar ko hadisi ko wato a larabci a yi haka ba a ka'ida ta larabci a saka alif da lam kuma a yi wasali guda biyu ba a yin haka a larabci ba a haka sai dai salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum sai zamto zamma guda ɗaya kawai Allah tabaraka wa ta'ala yace idan mu'mine suka zo maka waɗanda suka yi imani da ayoyin mu faqul salamun alaikum kace da su salamun alaikum ana aminci ya tabbata gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya hukunta wa kansa da kansa rahama ya wajabta wa kansa da kansa tausayi annahu man amila minkum su'an bi jahalatin cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki daga cikin ku bi jahalatin wato da rashin sani sun mataba sa'an nan ya tuba min ba'dihi mana bayan wannan bayan sa mana bayan wannan laifin wa aslaha ya kyautata aiki fa annahu ghafurur rahim fa Allahu tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma Allahu tabaaraka wa ta'ala mai rahama ne ya Allah ta'ala ka gafarta mana ya Allah ta'ala kuma ka mana rahama annan zamu takaita saboda yanayi na lokaci abinda na fasara mana dade Allahu tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaaraka wa ta'ala ka gafarta mun ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ya Allah ta'ala muna roƙonka ka samu cikin bayinka waɗanda zaka sa su yan aljanna a cikin wannan wata ya ubangiji ibadin da muke Allah ta'ala ka karba mana addu'o'i mu Allah ta'ala ka amsa mana ka biya mana bukatunmu matsalolinmu Allah ta'ala ka magance mana marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka ƙara wannan garin albarka da kuma zaman lafiya Allah ka ƙara mana sauƙin rayuwa ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi